إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الأفو والتسامح خلق رفيع وخصلة سامية وفعل كريم امتدح الله تعالى فاعله وعده من المحسنين فقال عز من قائل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ترغيبا في ثواب التسامح فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وقال أيضا مستحثا عباده لفضيلة العفو وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سمعها أبو بكر الصديق بعد أن أقسم ألا ينفك على مستح بعد أن أقسم ألا ينفك على مستهن حين خاض في أرض عائشة رضي الله عنها فقال رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فكفر عن يمينه وأرجع إلى مثل بن أثاثة النفقة التي كان ينفقها عليه رواه البخاري ومسلم ودخل عيينة بن حسن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن استأذن له ابن أخيه الحر بن قيس فقال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يكع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ الأف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا والله لمن الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها تليت عليه وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تفرد به البخاري معاشر المؤمنين بالعفو والتسامح يسود الوئام وتتمكن المحبة والألفة والمودة بين المسلمين وترصد أبواب الشقاق والفرقة وتطفأ الضغائن والقلاكل ومن أجل ذلك سعى الإسلام سعيا حثيثا لمنع منافذ التباغد والتدابر فمنع المسلمين من أن يبيع أحدهم على بيع أخيه وأن يساوم على مساومته وأن يخطب على خطبته وحرمة الغيبة والنميمة وحث على المهاداة والمداراة والعفو عند المقدرة انظروا يرحمكم الله إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه بينه وبين إخوته من همهم بقتله وإبعاده عن أبيه ورميه بالسرقة فلما قدر عليهم ماذا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وإن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة وروى مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه وعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة رواه أحمد وغيره وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن صالح ابن أحمد بن حنبل أنه قال قلت لأبي يوما إن فضلا الأنماطي جاء إليه رجل فقال اجعلني في حل قال لا جعلت أحدا من حل أبدا قال فتبسم فلما مدت أيام قال يا بني مررت اليوم بهذه الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله فنظرت في تفسيرها فإذا هو إذا كان يوم القيامة قام مناد فنادى لا يقوم إلا من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا فجعلت الميت في حل من ضربه إياي ثم جعل يقول وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا عباد الله هكذا فليكن المسلم كريما عفوا كاذما للغيظ سمحا أقيلوا إخوانكم وعافوا عن مسيئكم وأكمذوا غيظكم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة وإثم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وصحبه ومن والاه وبعد ‘yan uwa masu albarka babu shakka daga cikin halaye na ƙwarai halaye na kirki halayen da Allah Ubangiji ya yaba ma waɗannan halaye akwai halin ahuwa da rangwame da kau da kai da ɗaga ƙafa wato mutum ya maka laifi ya maka kuskure ya tabbata cewa ya shiga haƙƙinka kai kuma sai ka tuna girman Allah da ɗaukakarsa da neman falalarka a wajen Allah da neman rangwamen da kake a wurin Allah daga zunubanka sai ka yafe wa wannan ɗan uwana ka musulmi kana jin takaici da damuwa kana ganin ya kamata ka ɗau fansa ya kamata ka karama ya kamata ka haɗa shi da jami'an tsaro su koya mishi hankali ya kamata ka haɗa shi da lauyoyi su tabbata an ƙuntata mushi kana da ƙarfin da za ka sa a kulle shi kana da ƙarfin da za ka sa a sallame shi a wurin aiki kana da halin da za ka ci mutuncin shi kana da ƙarfin ƙwanduwa da za ka buge shi ka zazzage shi ka aibata shi duk kana da wannan amma sai ka tuna girman Allah da cewa kuma kai ma kana wa Allah ne fufuka kuma kana fata Allah ya fi maka sai ka yi haƙuri ka kau da kai to wannan hali ne daga cikin halayen mutanen kirki wanda Allah ya ba musu akan wannan halin daga cikin wuraren da Allah ya ba wannan hali akwai fadin sa a cikin sura Ali Imran da Allah yake cewa alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra wadanda ke ciyarwa a halin wadata da halin kunci wato da talauci da wadata ba ta hana su ciyar da mutane da yi musu alkhairi Allah ya ce da waɗannan mutanen walkazimin alghayz da masu gintse fushi idan an fusata su an musu laifi sai su gintse su danne su daure Allah ya ce wal afina anin nas da masu yi mutane ahuwa waɗannan duka mutanen kirki ne Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana kaunar waɗannan mutane mutane ne masu halin kirki hakanan a cikin sautu shura Allah yake faɗa yana kwaɗaitar da mu zuwa ga ladan da ke cikin ahuwa da rangwame ya ce fa man afa wa aslaha wanda duk yayi ahuwa kuma ya gyara abin da da aka ɓata fa ajruhu alallahi to wannan ladan shi yana wurin Allah yadda ka san mai azumi da aka ce ladan shi babu lissafi to wannan ma haka Allah ya ce ladan yana wurin Allah wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mamugunta macuta hakanan a cikin suratu annur a cikin bayani game da labarin kazafin da aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha sai ya zama na cewa a cikin wanda suka samu zamiya da kutsawa cikin wannan magana mara daɗi akwai wani kazin na Aisha shine Mistah ibn Usasa radiyallahu anhu wannan bayan kasancewarsa dan uwanta ne na jini kuma babanta sayyidina abubakarin shike kula da shi shi ba shi wurin zama yake ba shi abinci ya biya mishi kudin magani ya mishi duk hidimar duniya amma kuma duk da haka ya samu kanshi a cikin wannan tashin hankali da jarabawa to bayan da al'amari ya gushe Allah ya wanke ta sai na bakar sai ya ji zafi ya ji kunci ya ji damuwa kuma ka kwatanta ko kai ne a ce yarka mai mutunci tana gidan aurenta wani yaron gidanka wanda kake ciyarwa ka biya mishi kudin makaranta ka rike shi tun bayan mutu ubansa kuma ce har da shi yake so ya kashe mata aure kuma ta hanyar sharri da kazafi da kage ai dole zaka ji damuwa ka ji bakin ciki mafi saukin abin da zaka yi kace to tashi ka bar min gidana tunda baka da mutunci baka san daraja ba hannun da ya baka kasha ka cije shi nayi maka inuwa kamun rana dan audu mutum mugun ice mafi saukin abin da zaka kenan kuma duk wanda ya ji zai goyi bayanka zai ga cewa ka cika ɗan halas da matan gidan da ‘yan uwanka da baba da ta haife shi ma wadda ta haɗa dangantaka tsakaninku duka za su ga cewa baka yi rashin mutunci ba sau da ka sana bakar ya rantse da Allah ya ce ba zan sake taimakonka a duniya ba to Allah yana jin wannan magana sai maza ya aiko da aya Allah ya ce don me zai sa mutanen kirki masu falala su dinga rantsuwa da Allah akan cewa sun daina aikin alheri wannan ba magana mutanen kirki bane yanzu Allah ya tabbata mana cewa bakar mutumin kirki ne kenan so daga kai da kake zargin bai da kirki kai ne mutumin banza Allah ya ce ya ku mutanen kirki ku dinga ahuwa ku dinga kau da kai sakamakon haka shine shin ku din ba kwa son Allah ya gafarta muku na ku zunuban ne ai kuma kuna da zunubi kuna da kuskure ko kuna neman gafara Allah to idan kuna son gafara Allah ku gafarta ma ƴan uwanku mutane da suka muku zunubi tana bakar na jin wannan aya sai ya rantse da Allah ya ce aiko kwarai da gaske muna so Allah ya gafarta mana to sahabbai su haka suke da an ce musu ga faɗin Allah ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce mun ji mun bi ba za su ci gaba da kawo wata wata tatabar za'irin yadda mu muke ba so da haka sai na bakar nan da nan yayi kafarar rantsuwa da yayi din nan kuma ya maiwa da misbahu dukkanin privileges da ya samu mishi wata rana sayyidina Umar yana khalifa ko wani mutum mai suna Uyayna ibn Hisn wanda da yana cikin al-mu'allafatu qulubuhum to mutum ne da yake zaune a ƙauye ya ji wahalar rayuwa ya ji damuwa da kunci irin wannan abin da muke tunanin cewa duk wani kunci shugaba ya jamana saboda haka sai ya taho daga ƙauyen su ya samu wani dan uwansa mai suna Al-Hur ibn Qais yace don Allah kai muna alfarma ka samu muna appointment ina so na gaisa da khalifa ya koje ya samu shi wani alfarma aka bashi appointment ashe ya kunso magana ce muguwa mai daci ta raini da rashin da rashin kunya yana shiga gaban sayyidina Umar ya kunya gaishe shi ya mai fatan alkhairi in kuma yana da bukata ya bayyana ta cikin mutuntawa sai ya fara tsine tsine da maganganu irin na yan tasha yace ya kai dan khatabu wallahi baka da kirki baka da adalci mu ba a mana kirki ana cutan mu ya faɗi maganganu waɗanda ba su taso ba nan da nan umar ya fusata ya taso daga wurin zamansa yana nufin zai taɗe wannan mutumi sai shi wancan da ya rako shi sai ya shiga tsakani ya ce haba sarkin muminai baka ji faɗin Allah da ya gaya manzansa ya ce huzil afuwa ka yi riko da afuwa wa amir bil urfi kai umarni da abin da yake shari'a ta yarda da shi mutunci yarda da shi wa arid anil jahilina kuma ka kauda kai daga wawaye yace na rantse maka da Allah wannan yana cikin wawayen da ake nufi Umar na ji wannan magana sai jikin shi ya sanyi sai kuma ya zauna dama Umar ana mai kirari ana cewa kana waqafan inda kitabillahi ba a taba jawo Umar aya alqur'ani ya ketare hukuncin ta ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke radiyallahu anhum ajma'i ya ku mu'minai ahuwa da rangume da kauda kai tana jawo zaman lafiya da haɗin kai da ƙaunar juna cikin musulmai tana cusa ƙauna da soyayya da mutunci tsakankanin musulmai duk mutumin da ka mai ahuwa ka mutunta shi ka rangwanta mishi a kasuwanci ko a hulɗa ko a makwabtaka ko a bashi ko a menene ko a wata asara da ya ja maka babu shakka ka zama mai daraja idansa ka zama sirikinsa zai ci gaba da mutunta ka da kai da zuriyarka gaba ɗaya zai je yana bada labarin alherinka yana maka addu'a duk da ya gamu da jininka ko dan uwanka zai tuna wannan alheri kyauta musu saboda haka ne ake so a toshe waɗannan ƙofofi na ainihin wato na na sabani duk wanda ya kai ka gundan sanda ko da akan gaskiyarsa ne za ka ga bai kyauta maka ba duk wanda ya haɗa ka da ƴan da ƴan banga yace su hukunta ka ko da kai ka masa laifi za ka ga bai kyauta ba balantana wanda kai ka ba alƙali balantana wanda ya zai sha kwallaka a cikin mutane ya ce ka biya shi bashinsa ko wanda ka zo da tsohon babur ɗinka ka buga masa motarsa mai tsada ya ce sai ka biya za ka bai kyauta maka ba wataƙila babur ɗin nan bai kai kuɗin danjarsa ba amma in ya ahuwa ya ce je ka ba komai sai ka ga ya zama babban mutum mai daraja a wurinka shi ma kuma sai ya ji wani daɗi a zuciyarsa cewa ya yi aikin alkhairi saboda haka ahuwa tana toshe kafar ɓarna da kafar rigima da kafafe na jawo maganganu ƙanana saboda haka ne musulunci ya saka wasu ƙa'idoji masu yawa don su toshe ƙofofin rigingimu irin waɗannan waɗanda za su hana kai ai maka rashin kirki kafin a kai gaba ka haƙuri tun farko an toshe ƙofar da za ka zalunci ɗan uwanka don kar a kai ga shi za a ba shi haƙuri idan kuma zaluncin ya auku to sai a tausasa shi shi yasa aka hana mene daga ciki aka hana wato gaba da kiyayya aka hana ciniki akan cinikin wani idan ka ji wannan cinikin fili ko gida ko zai sai wani abin hawa ko wani abu da zai samu alheri a cika ce haramun ne wani ya je ya taya haramun ne wani ya tayi akan tayin wani saboda wani ya jawo gaba aka hana neman aure akan neman aure idan wani ya ga wata 'ya yana so iyayen suka ga cewa babu laifi sun ba shi dama ya nema aka ce haramun ne wani ya je ya nema har yanzu a cikinmu za ka ga akwai gaba akan neman aure wani auren an fi shekara ashirin da neman shi wani ma matar ma yanzu ma ba ta son shi zaman haƙuri kawai suke yi wani ma ta mutu ko ta fita amma yanzu da an ce na kaza in ya tuna sai ce shi ya kwace min mata ko su suka haɗa kai aka hana na auren wanci ko kuma su ne suka zo ina neman wanci suka ce suka suka yaudare ta da kuɗi har yanzu wannan ɗannan abubuwan suna zuwa cikin tunaninmu gaba tana shiga tsakankani to shi sa aka hana haka nan aka hana gulma domin duk magulmaci idan aka bada labarin yana gulmarka to zaka dinga jin haushin shi aka hana annanimanci aka kuma ce mu dinga yin kyauta tsakanin junanmu mu yada sallama mu dinga ainihin wato ziyartar juna mu dinga ahuwa mu dinga yin raha da ba'a wanda bata wuce shari'a ba duk waɗannan dan ya zama akwai zaman lafiya da mutuntaka da sanin ya kamata da girmama na gaba da mu ya ku yawan musulmai ku kalla abin da ya faru da Yusuf alaihi salam dan ka san su ma annabawa sun bi wannan doka ta Allah saboda haka suka zama manya a wajen Allah dukkanin mu san kissa annabi Yusufa wanda ƴan uwansa suka sa hasada haka kawai suka ce wai ai baban mu ya fi son ka fiye da mu dan me yasa baba zai fi son Yusufa to babu abin da ya dace illa a batar da shi wasu suka ce a kashe shi masu da hankali suka ce a'a a sayin da za a yi dai a raba shi da garin ya bar ganin uban idan baban baya ganin shi to mu sai mu zo mutanen kirki haka ko aka yi suka ɗauke shi suka je suka jefa shi a rijiya Allah ya jarabce shi da bauta Allah ya jarabce shi da sharrin mata da makircinsu Allah ya jarabce shi da zama gidan yari kafin Allah ya zo ba shi sarauta ko da Allah ya ba shi sarauta da suka zo suka ce mene suka ce in yasrik laqad saraka akhun lahu min qabl ai ma yayi sata kanin shi yayi sata dama sun sha amama ɗakin su barayi ne har a lokacin ba su daina yi mishi mummunan zanto zato da mummunan zance ba a lokacin ma ba su san yana duniya ba amma to shi kuma sarki ne mai ƙarfin faɗa aji wanda yake da executive power yana da dama ya sa ƴan sanda su kama dukansu a je a kulle su in ya ga dama a rataye su duk abin da ya ga dama zai iya musu mafi sauki ya ce to kar ku sake shigowa garin nan ka kaddara a ce mutanen da suka cutar da kai suka suka kusa suka nemi su kashe ka yau kuma kai ne gwamna ko minista ko shugaba bisa sojoji ko babban dan sanda ko wani komanda na yan hizba ko wani komanda na yan agaji ko wani dan kalare da yake da karfin mabiya ka kwatanta ya zakai da su ga su kuma yanzu a kasan ka shedan zai baka ka musu ahuwa annabi yusuf duk da haka kawai ya ce musu la takriba alaikumul yawm yace yau ma ba za a tsaya ma ana lissafin laifukan ku ba shine ma'anar la tasri ba alaiku wato kuma zai ce to shikenan kun dai san kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza amma ku je nafi muku laifin ma bai fada ba yace ku je zan roka muku Allah ya gafarta muku nabi su ba sai ya ƙara daukaka da daraja a idan kowa saboda wannan girman ahuwa da yi al-imamu abu dauda ya rawaito hadisi daga abu hurairah zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa man aqala musliman aqala Allahu atharatahu yawmal qiyamah wanda duk ya daga wa musulmi kafa akan wani kuskure da yayi masa shi ma Allah zai daga masa kafa akan kurakuransa ranar alkiyama musulmi maka kuskure to in zaka rama ka tuna kai ma kayi wa Allah kuskure da maganganci sai ka sai ka bari don neman gafara da ahuwa Allah sai ka haƙura don neman Allah ya gafarta maka akwai wani hadithi mai ban sha'awa wanda alimamu muslim ya kaɗaitu da riwayarsa daga sahabi abu mas'udin al-badari Allah ya gafarta masa ya ƙara masa yadda abu sa'idin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana bada labarin wani wani sin a cikin taron alkiyama annabi ya ce an nuna mini wani mutum cikin mutanen da suka gabaci al'ummata, Allah ya masa hisabi ya sa mala'iku su lissafa ayyukansa. Da mala'iku suka gama lissafi sai suka kawo report suka ce, “Ya Allah Ubangiji, wannan bawa naka mun duba gaba da littafan shi ba shi da aikin alheri ko ƙwaya ɗaya.” Fala haula wala ƙuwata illa billah. Suka ce, “To, amma fa mun samu a cikin rekod ɗinsa cewa a duniya ya kasance mutum ne attajiri mawadaci wanda yake ba mutane bashin kayan sana'a da bashin kuɗi ya ba da bashin kaya ya ba da bashin kuɗi don a yi noma don a yi aure don a yi kaza yana ba da basussuka yana da yaran shi ma'aikata waɗanda yake tura su kullum su je suna an so abin da yake isdiu na basussuka sai yakan ba su ƙa'ida yana cewa idan kuka ga wanda ke cikin kunci da damuwa ku tsallake shi kar ku matsa mushi ma'ana sun zo ranar biyan bashin ka yayi amma sai aka zo aka same ka ba ka da komai a hannu wataƙila ma ga matarka tana naƙuda ka rasa yadda za ka yi ga ɗanka mara lafiya ko ga albashi ba a biya ba ko amfanin gona bai iso ba kana da cikin wata damuwa sai su tsallake ka to Allah ya kai mu wani watan wannan shine kawai abin kirkin da aka samu yanayi sai Allah ya ce to Musa Allah mun fi shi cancanta mu yi wannan ahuwa da aka ku kyale shi tafi aljanna wannan ahuwa ita kai ta kai shi aljanna bayan imaninsa hakanan Abdullahi dan Umar yake ba mu labarin cewa wata rana wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ina da yaro a gidana mana direba ko mai gadi ko mai yin cefane ko almajiri da ke kai kai nika da sauransu ko wanda yake maka aiki a rufarka ta kasuwa yace ya manzo Allah amma yaron nan ba shi da kirki yana yin shirme yana zalunta ta yana muni barna ina so ka bani izini in dinga dukan shi in ya muni barna irin wannan yaran da ake ajewa a gida nanis da house help da direbobi da makamantansu waɗanda ake duka a zaga a basu da yunwa a ci zarafinsu to wani musulmi yake da irin wannan matsalar bai kama dukan yaron ba sai zai ce manzo Allah ka bani dama in dinga dukan shi in ya mini laifi annabi ya ce a'a ina umurtarka kai mishi ahuwa a kullun har sau 70 inda zai laifi 70 to kamar ahuwa 70 in ta fasa filas a yafe mata in ta dafa abinci bai yi ba a yafe mata in ta kwala yaron gidan da ƙasa a yafe mata in ta yi fitsarin kwance a dai sake yafe mata in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda matan mu suke yi ba su ta dukan ƴaƴan mutane saboda ƴaƴan talakawa ne ƴaƴan ƙauye ne ƴaƴa ne marayu wata ma ƴar ƙanwata ce wato ya kamata ta ilhaƙinta da ƴaƴanta wata ma ƙanwa mai gidan ne kai wata ma ɗiyan mai gidan ce wadda wata ta fita ko wata ta rasu amma kamata za su ta musu duka da cin mutunci wani ma har ya kai ga sai an je asibiti ko an je gun 'yan sanda Allah ya kyauta al-imamu abubakar al-kharaiti a cikin littafin sa mai suna makarimul akhlaq ya rawaito wata kissa wanda daga salih ibnu abdullah ibnu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi wa ala abi shi kanshi salihun ya rawaito a cikin zawaid dinsa da kuma cikin kitabu zuhri na babansa cewa ya ce wata rana cewa babana wato ahmad ɗan hambali kenan akwai wani mutum mai suna fadlu al'anmafi wani babban mutum ne wannan mutumi sai wani cikin mutane ya zo wajensa ya ce ranka ya daɗe don allah na taɓa maka wani cuta wani zalunci ina roƙonka don allah ka yafe mini sai ce wallahi ba zan yafe maka ba ce ni ba na yafe ba wani duk wani cuce ne wallahi ba na yafe ba duk wanda ya mini kawai ma haɗa gaban allah da ya gaya ma baban shi wannan labarin sai Ahmad dan Hanbali da ce komai ba sai bayan wasu kwanaki sai ya kira dan ya ce zo nan ina cikin karanta alqur'ani na karanta fadin Allah faman afa wa aslaha wa ajruhu ala Allah sai na bincika mai malaman tafsiri suka ce game da wannan aya sai naga cewa an ruwaito cewa ranar alkiyama za a sa wani mala'ika yayi shela yace wanda duk ladan shi ke hannun Allah ya mike to babu wanda zai mike sai wanda yake ahuwa yace to haka nima ka shaida daga yau duk mutanen da suka cutar da ni yace musamman waɗanda suka dinga mun bulala a gidan yari sanda aka kulle ni bisa zalunci an kulle shi a gidan yari wata 26 yace to duka na yafe musu wanda suke raye da wanda suka mutu yace menene cin riba ta idan aka je lahira Allah ya sa wani musulmi a wuta saboda na ki in yafe mushi saboda kana cewa ko kabarin kana ci da wuta wallahi ba zan yafi ba ba haka muke faɗi ba rishi amma dan bale faɗa aka san haka yace ni bana fatan Allah ya kai wani musulmi wuta saboda na kiyafi mushi ya ku bayin Allah waɗannan halayen haka ya kamata musulmi ya zama mai karamci mai ahuwa mai kauda kai mai gintse hushi ya ku jama'a ina yi mana wasiya da ni kaina cewa mu yafe ma ƴan uwanmu laifukan da suka yi mana mu yi ahuwa ga waɗanda suka cutar da mu mu dinga gintse fushinmu mu dinga tausayawa na ƙasa da mu annabi yana cewa masu tausayi Allah Ubangiji mai tausayi yana tausaya musu ku tausaya wa na ƙasa da ku sai Allah Ubangiji da ke sama da ku ya tausaya muku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wa min al-kasali wa min al-bukhli ومن الجبن ومن غلبة الرجال ونعوذ بك اللهم من عذاب الخبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ربنا ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا إله إلا الله